game da muka da barka mu da yammaci wannan yammaci yau 24 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda ya zo daidai da uku ga watan 4 2024 gregorian calendar kamar da muka saba za mu ci gaba da karatun wani alkurani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kowar gida mai girma sarkin nan ba kuma muna na har yanzu a cikin suratul nahali sura wadda take mai albarka to masha Allah muje Allah ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim ya'rifuna ni'matallahi sun san ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya zo musu yayi musu ni'matallahi summa yunkirunaha amma kuma abin mamakin sai gashi suna inkarin ni'imar wa aktharuhumul kafiruna yawa yawan su ma sun kasance masu butulcewa Allah madaukakin sarki ne ta hanyar watakila rashin godiya a ni'imomin nasa wannan aya Allah madaukakin sarki mun fara tun daga farkon surar nan yake kirga mana ni'imomi ni'imomi ni'imomi ni'imomi da yayi mana wasu mun riga mun san su ana daɗa tunatar da mu wasu kuma za su ma mu gane zurfin wata kenan ni'imar ta tare da mu ba amma Allah madaukakin sarki ya kirga mana su ɗaya bayan ɗaya to yanzu kaga mun san su da haka Allah madaukakin sarki ya zargi wayancin mutane cewa sun san ni'imar Allah madaukakin sarki sake inkara da wani abin da aka irga duka ni'imar Allah ne malam suddi yake cewa ai ni'imar Allah din ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sun san annabi sallallahu alaihi wasallam wato wata ni'ima ta fi shi alhali shi ya zo da alkur'ani ya zo wato kenan da shiriya saboda haka sun riga sun san shi amma suna inkarin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa da mujahid da wasu so suka ce a'a wannan dai abin da aka kirga a cikin wannan sura a baya din nan na ni'imomi to wa'annan ne ake nufi cewa wato kenan sun san su illa iyaka ba za su yi shukura ba sai su rika cewa wato kenan ai wato kenan ni'ima ne wanda su riga sun gaje ta daga iyayensu sai su kaman falalar wa'annan ni'imomin wato kenan daga iyayensu take shige irin wannan magana malam kata da ya faɗa awon bin abdullahi yake cewa a'a sun san ni'imomin Allah shine faɗi mutum da yake cewa laula fulanun lakana kaza wallahi inda ba don wane ya mun kaza ba idan na shiga na shiga ahalin ka da kanika yi ko kuma ba don wane ya mun kaza ba da ban fita a cikin kaza ba da sauransu ba don wane ya min abu kaza ba to sai amma ya san cewa fa Allah ba da kuki zargi ne tunda Allah bai kaddara masa ba shi wannan yana nan baya nan Allah zai kawo wani sababi yawwa ba don wani ba ai mun yanzu matsiyata ne ya sani kuma Allah ne mai arzutawa wanan baya nan idan akwai kaddarar arzikin a jikinsa sai wani kuma ya zoci sai ya bashi to sai aka ci kenan masu yin hakan nan sun san ni'iman Allah amma suna inkarin ta suna jingina wani ba da wani ma'aida zuna kwance a asibiti da dai sauransu to irin wannan a ce yana daga ciki da haka aka ce sun san ni'imar Allah maɗaukakin sarki a wajen amfanarwa da kuma cutarwa amma duk da aka sai gashi suna wata kenan gocewa su jingina ta ga wani malam kalbi ke cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sanar da su nu'imomin Allah gaba ɗaya a gare su arafu ha sai suka santa wa qalu na'am suka ce eh tabbas da wannan ayo da aka kirga sun suka gane eh cewa eh haka din ne kuma suka yadda hiya kullu hani'am minallahi duka sun yarda cewa ni'imomi ne daga gurin Allah madaukakin sarki walakin bi shafa'ati alihatina amma allolin mu fa sune suka yi wani wato kenan sila tsakanin mu da Allah duk abin da kaga mun samu daga gurin Allah ai allolin mu ne haka suke cewa mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu ga Allah yanzu kaga sun je sun karbo mana a gurin Allah yanzu kuma sun zo sun kawo mana eh mun yarda na Allah ne amma ka kuma wani inkari ne saboda ma darabu laka ma darabuhu laka illa jadala ba sa saba wannan misali a gare ka sai dai don saba musu amma kafin su kirkira gunkin nasu duk wa'ina abubuwa suna nan ko duk gunkin da ka gani a makka ai wanda ya kawo gunki na farko cikin makka kan ai hashim bin abdulmanaf ne to kafin a haifi hashim bin abdulmanaf babu gumaka to duk gunkin da aka yi daga wani lokacin zuwa wani lokacin kafin a yi wannan gunkin to ni'imar mun Allah tana nan rana tana nan wata tana nan haifayya tana duk abin da aka kirga ciki na ni'imar Allah ba da sarki yana nan dan menene za su ce gunkin su ne suka yi musu wato kenan ceto akan wannan kaga ya arifu na ni'matallahi summa yunkiruna sannan suna wato kenan inkarin sa to kaga mun samu wato kenan imkaniya da wajen guda biyar na shida zai iya yiwa a cewa dukinan ya arifuna ha fi shiddati wa yunkiruna ha fi raka lokacin da suka shiga cikin tsanani sai su koma ga Allah sun san cewa ni'imar Allah madaukakin sarki ne amma lokacin da suka samu wadata kuma sai su mance da Allah madaukakin sarki kullun yana masallaci da dogon carbi a hannunsa yana ta yi yana ta yi ya sallah raka abe menene menene in ya ji ana shaidanci ya zazzagi mutane ya ce ai ba sa kaza ka ran da na ga miliyan talatin a nan miliyan talatin a nan ɗinsa kuma sai ka dube shi a masallaci ka rasa sai a shiga sai a shiga cikin wani abu daban ko sai a shiga cikin duniya sai kuma shaidanci sai ya shigo to kaga irin wannan ana tsorace masa ya arifuna ni'matan lahi sun bai kiru na haza ta iya hawa kansa ka zai iya ɗaukar wata fassara ba ai ya arifuna ha bi afwahim wa yunkiruna ha bi afwalihim kome sun san Allah ne ya musu amma wajen aiki ba za su yi aikata ba in yana so Allah zai roƙa wani lokaci ba zai jagur malam da Allah ta yamu da addu'a wasu ma har kuɗi suke bayarwa wasu har yanka suke yi a samu kusanci zuwa ga Allah Allah wadda kuki sarki ya basu amma fadda zaran ya basu fa to aiki kuma wato kenan ba za su yi aiki da wannan ni'iman da Allah wadda kuki sarki ya basu yanda ya kamata wato kenan da ya kasance ba to kaga wannan ana tsorace musu kar shiga cikin ya arifu na ni'amatallahi sun mai yunkiru na wanda kawalin ke cewa a ya arifu na habi kulobihim wa ya shahadu na habi alsinatihim zuciyarsu ta san hakan din amma harshensu ba zai faɗi gaskiya ba ka gani sau da aka sai ne allah ke cewa wa jahadu biha wasu taikanata anfusuhum zulmin wa uluwa sun santa amma kuma sun yi yaƙini da isa amma suna musunta wasu sai gadana an fi so ransu ta yarda cewa Allah ne ya yi su Allah ne ya ba su ni'ima Allah ne ya musu kaza ya ba su kariya ya ba su iskar da suke shaka ta Allah ne komai na Allah ne amma kuma fa ba su yi musunta ba za su yadda ba wanda kusa da tsananin zaluncinsu to kaga shine duka wayannan in ka tattara kowane fanni daya kaga mun samu imkaniyar wajen fassara guda takwas na ni'iman Allah da yake kanmu wanda kuma muke inkarin sa to kowane tarko daya mutum ya fada fa ya shiga cikin matsala wata kenan zai shiga cikin ya rifo na ni'matal lahi thumma yunkiruna wa aktsaruhum kafiruna ai wato kenan yawa yawan su ko jami'uhum wato sun kasance wato kenan masu mutuncewa ni'imar Allah din ne don haka Allah yake cewa kalilun min ibadiyar shukur yan kaɗan ne suke yin shukura wato kenan a cikin bayina to mu ji malam wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yuzanu lil ladina kafaru wa la hum yusta'tabun Allah madaukakin sarki ce wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan ka tana ranan da kowace al'umma za mu tare mata da mai shaida yau za a yi gurufin mutane ranar tashin alkiyama kabila kabila al'umma al'umma kasa kasa da sauransu kowace al'umma sai an kawo wanda zai kafa mata shaida a kanta cewan allah ya aiko sako na gaskiya kuma an isar musu kuma sun ji da kunnansu sai allah maɗaukaki zargi ya haka sannan su mala'i zaune lalabi na kafaru ba za a ba da izini kuma a kafirai ba bayan an tabbatar da hujja a kansu ba za a ba su izini na yin wani abu daban ba walahum yusta'tabuna ba za kuma wato kenan a nemi su karbi laifi ba mun fahimci wannan ba za a nemi abin a ce to kenan yanzu su su yarda cewa sun yi laifi su kokarin gyara ba za a yi ba saboda ba lokaci ne na wannan ba don haka kenan Allah madaukakin sarki yake cewa ka wata aya fa kaifa izaji na min kullu ummatin bi shahidi waji na bika ala haula shaida yanzu bai ya kake tsammani ne ranar da an tara mutane gaba ɗaya ranar tashin alkiyama sai a ware group group ko jama'a jama'a ko kabila kabila ko gari gari ko ƙasa ƙasa sai a sai kowa sai a zo musu da mai shaida a kansu oke ba fa kaza kaza kaza eh to amma kuma ai an faɗa muku domin ko wuta za su shiga sai a ce musu alam yatikum nazir ashe mai gargadi bai zo muku ba tunda a lokacin babu daman karya sai su ce balakar ja a nan ne ya haka ne tabbas wato kina mai gargadi ya zo mana to kagar in ma za su kawo uzuri wala yi uzanu lahum fa yatazuruna bara a ba su izini ba ballantana ma su kawo wato kenan uzurin nasu me yasa saboda ai a wannan lokacin wato kenan ba su da control akan abubuwa lokacin da wato kenan za a yi gurki a kansu wutan jahannama za ta yi kamar yadda wato kenan labari ya riga zo saboda haka wala yustatubuna ai la yustarduna ba za a nemi wato kenan yardar su akan wato in kace a ataba ka lefata mutum ataba atabtu fulana ko na laifata wani saboda na yi haushinsa na zargin shi akan abu kaza da kaba kaza amma in ka kawo alifi kasa a ataba wato kenan yanzu ka cire zargin ka ma bar shi abin da ya gada ba yau ba yanzu ba a bukatan in a gidan duniya ne sai a ce an laifata su me amfani da laifata su da za a yi don su gyara to yanzu a gidan lahira ne gidan da wato kenan la a fihi wala takalifa babu dawowa ballantana a gyara sannan babu a dora mutum a lahira ba za a dora mutum ya sallah ko ya azumi ko ya zikiri ko ya tasbihi ko ya sigifari ba babu wannan don haka ya ce wala yusta a tabo ai mana ba za a dora musu laifin ba ma da za a ce su tuba don su gyara ba a bukatar wannan ba a bukatar kuma su yarda sun yi laifi tana a riga an wuce wannan wato kenan layin saboda haka yanzu kawai abu da ake jira mai hukunci hukunci kawai kun yi kulaifi kuma hukunci ba yanzu rana ce wato kenan ta hukunci to sau da aka katina lokacin da wato kenan hakan za ta faru kaga wato kenan lokaci ne wanda ke mai matsala a wani lokacin lokacin ne wanda ke mai matsala to mu ji malam وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يكفف عنهم ولا هم ينظرون الله madaukakin sarki ce wa iza ra'a alladhina zalamu idan waɗanda suka yi zalunci ko zalunci a duniya ma'ana suka zalunci waɗansu ko suka cuci wasu ko suka tauye haƙƙin wani adi wanda shine ake kiran zalunci ko ko kuma suka zalunci kawukansu ta hanyar kafirci ko shirka ko aikin sabo tunda yanzu idan mutum ya yi laifi ya sha giya ko ya je zina ko ya yi wani abin da bai dace ba ai za a azabtar da shi yanzu bai cuci kansa ba ya cuci kansa mutumin da ya aikata laifi da aka washe aka ji aka kulle shi ya cuci kansa zai ka in ya mai tunani aka ji cewa na cuci kaina na cuci kaina da kaina kaga dan adam daga cikin wato kenan ɗabi'ansa zai iya cutar kansa da haka Allah ce wa zara allazina zalamul azaba idan wanda suka zalunci kansu ko kuma suka zalunci al'umma zaluncin ya kai a kai su cikin wuta sai suka ga azaba balokolo a gaban su gashi ko fala yukaffafu anhum ba za a sassauta musu ba tunda ai an riga an yi hukunci ne da abin da ka aikata da shi aka yi maka hukunci ko wala hum yunzaruna kuma wato ba za a ma saurara musu ba in an tura su a cikin wata shikenan magana ta mutu an sa an rufe an sa dan mukuli an rufe kif da gadin wuta yaje ya zama sa kawai bakin wuta wanda suke cikin wuta me yake faruwa da su ba damuwar sa bane ba damuwar sa bane ko a duniya an aka dora mutane a cikin kurkuku mai gadin kurkuku ya rike sa kwado aljifon sa ya rufe sa zama sa a kofar kurkuku in mai aurata kawai saya ya ce mai kawo ta tashi ta in dutinsa ya kare ya bada ki a wani ya tafi gida abinsa me yake faruwa a ciki wadda ba damuwarsa ba ne to kaga balantana ma wutar da babu yadda za a yi mutum ya fito kawai yimkewa za a ya sa kawai automatic abin nan ne control saboda haka babu abin nan ba za a saurara musu ba a wannan lokacin kaga akwai matsala Allah karka sa mu cikin wannan wuri da rahamarka to mu je
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون Allah wa rabu zarge ce wai zara allazina ashraku shuraka'ahum idan wanda suka yi shirka a duniya suka yi ido hudu da abin shirkar tasu wanda ya sassa kai gunki yake bautan gunki ran lahira zai cikaro da gunkin nasa a siffarsa ta gunki wanda yake bauta wa mutane ko wanda yake bauta wa jibtu ko wanda yake bauta wa dagutu ko wanda yake bauta wa aljini ko wanda yake bauta wa rana ko wanda yake bauta wa tauraro duk abin da mutum yake bauta masa za su ci karo da shi ranar tashin alkiyama sai a kai ne yanzu gashi ga ka gashi ko haka nan za a yi Allah kiyaye to idan sun ga haka yawwa kamar sun ci nasara kenan sai kaji suna ce rabbana haula ishraka'una ya Allah yau ga abin da muka shirka da kai din da ga su ga su su ne muka shirka da kai a kansu ko su mana su muka bautawa maimakon bautan kai yanzu kamar suna ga kamar sun same su in suka mika su su ne masu laifi ko su suka sa suka shirka za ka ce a su ne kuka bauta musu wata ko kuka ce suna bauta muku ko to tunda kuka ce suna bauta muku ku tafi ko ku din mu kun yi kuskure a wani an yafe muku tafi aljanna ko kuma da kuka ce a bauta muku ku shiga wuta haka suke tsammani za a faru ko yawwa kalu sai su ce rabbana haula shuraka innal ladina kunna nad'u min dunika wa'annan su ne abokan tarayyarmu da muke bauta musu koma bayan ka fa alqau ilaihimul qawla sai su jefa musu magana a wancan lokacin su ya za su jefa magana gumakan gumakan da za su yi magana sai su ce muku innakum lakashimu wallahi makariyata ne makariyata ne na gari makariyata za ku ce mu kuke bauta mu ba mu kuke bauta muku dattan ku ne wanda kuke bauta musu eh ka gani Allah madaukaki ce goma kan nasu ne duka gaba ɗayan su da suka bauta musu Allah zai masu bazalika anna Allah ta'ala yab'asu ma'budahum Allah zai tayar da su wannan abokan abubuwan da suke bauta musu sai a sa musu rai wato kenan a gangaro da su wato kenan cikin wuta a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana ya abudu shay'an falittabi'u za a shelanta shi jama'a eh ana announcement ku saurara kowa ya saurara ga sanarwa duk wanda ya san a duniya yana bauta ma wani abu to maza maza ya bi shi sai ya bi shi ko yawwa wa yawwa da ukul launasin bi imamihim da da ka sai bi su kawai fa yattabi man kana abudu shamsa a shamsa wanda yake bauta wa rana sai ya bi rana wa yattabi man kana ya abudu al-qamara al-qamara wanda yake bin bauta wata sai ya bi wata wa yattabi'u man kana ya abudu tawagit at-tawagit wanda yake bauta wa dagutu shikenan shi ma sai ya bi dagutu mana ko ma me mutum yake bautawa hakan nan zai bi shaka nan ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dan haka kai muslim da sahibu salibi salibahu wanda yake bautawa cross wanda yake bautawa cross to shikenan sai a je a kawo masa katon cross a ce to ga cross maza ka bi shi wal sahibu tasawir tasawiru wanda kuma zane ne yake zazzanawa ya sa hoto a gaba hoto ne ki kullun kawai ko hoton mutum ko hoton malami ko hoton gunki ko hoton dagutu shi ko tunane a gabansa tasawir ko to ko sassakekken gunki ko na batun wancan wannan su ma sai su kayan su ko wala sahibin nari narahu shi ma wanda yake bauta ma wuta sai a bauta sai a saura masa wutarsa don haka fa yadda bi'una ma kanu ya abuduna kowa sai ya bi abin da ya kasance yake bauta a duniya don mu da muke bauta wa Allah fa sai a ce mana ga hanyar Allah ko Allah ka nuna mana wannan lokaci don haka a wannan lokacin ne kalu rabbana haula yushraka wa nazasu ya Allah wa'annan sune abin da muke bautawa koma bayan ka eh wasu ne muka sanya su abin nan to ko alqawlihim qawla kamar da muka fada za su jefa musu magana su ce musu to gashi gashi ai alqad ilaihim alalihatul qawla guma kan ne za su yi musu magana nadaqat bi takzibi man abadaha za su yi magana su ce ƙarya kake yi ba a ni ka bautawa ba shaidan ka bauta tun da ai duka bauta gaba ɗaya ka ne ba ta Allah ba ne za ta kuma guri shaidan ne ko shi yasa aka ce ba a san mai nafila lokacin fudowar rana da lokacin fadowar ta saboda kar mu kama da inda ba sallan farilla ba ne saboda kar mu kama da wato kenan masu bauta ma rana a lokacin da take dagowa ko lokacin take faduwa an ce shaidan yakan je tsaya sai ya tare sai ya zama duma su bauta rana a lokacin da take fitowa bautar gunsa take tafiya haka mai za ta fadi sai ya zama ya je ya tare duma su bautawa rana a wani lokacin ƙarshe suke bautawa to du ƙarshen bautar za ta koma mun karanta a baya ranar lahira za a zo ana ta zargi wannan zargi wannan wannan zargi wannan wannan zargi wannan ƙarshen ta zargin du za a tattara shi a mai da shi kan shedan kowa za su yi ittifaki ya muta to shedan sai ce me ƙariya kuke yi ba ni kuke bautawa ba ai Allah ya kira ku ku bauta masa ni ma na kira ku kuka bi ni ni kuma kun san makare shi ne to da yanzu ma na ƙariya ta ku kaga kenan yanzu duk abin da mutum ya kama in ba Allah madaukakin sarki bane ya kama shiririta ya kama shiririta duk abin da mutum ya kama in ba Allah madaukakin sarki bane wato kenan ya kama shiririta wa alqawl وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون وألقوا إلى الله يومئذ السلام a wannan ranar za su miƙa wato kenan su mushrikai kenan ko za su miƙa ma Allah maɗaukakin sarki al-istislam shine miƙawa yanzu sun yadda komai da komai na Allah ne sun yadda Allah kaɗai za a bi ba za a yi shirka ba shirka haramun ne duk sun yadda da wannan ai istaslamu li'azabihi kuma haka kuma za su sallama shi wani yanzu kan sun san wuta za su tafi za su miƙa wuya wa kada li'izzihi za su kankan da kai gaban izzar Allah da shikenan yanzu sai abin da ya faru kawai mun riga mun san kawai mun halaka to kaga wanzu wannan mai amfanin sa a duniya aka ce ka gyara ba ka gyara ba sai da Allah ya wannan gurin kuma ga yanzu ka hakura ka sallama ka mika me amfanin wannan babu wani abin bai da amfani wakil wani kwanan ya ce a istaslam al'abidu wal ma'abud wankadu li hukumi hifi da bautawa da wanda aka bauta masa duka za su sallama su mika wuya wato kinan ga Allah wa ɗaukaki yanzu za su saurara su ji kawai me zai ne za a yi na hukunci wa zalla an huma kanu yaftaruna duk wata ƙarya kuma ta kubuce duk wata hila da wayo da dabara ta goje duk wata izza da ɗaukaka ta kubuce duk abin da suka dogara da shi a duniya dan karamin dalili da yasa ba za su bi Allah ba to duk ya kubuce kawai yanzu dole su sallama su mi kauya su jira su ga mai Allah madaukakin sarki zai yi to mu je malaka alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun Allah madaukakin sarki ce alladhina kafaru wayanda suka kafirta suka bautar cewa Allah madaukakin sarki wasaddu an sabilillahi suka kuma kange mutane gabarin hanyar Allah yanzu kaga laifi guda biyu kenan ko na farko sun ki bin Allah na biyu kuma sun hana wa'insu su bi don akwai daga cikin ɗabi'ar shaidan da mabiyansa shine cewa bayan su ba za su yi ba to ba za su bar wani ya yi ba in ka ce za ka yi sun ɗauke ka abokan gaba sun dinga yaƙanka sun dinga ɗaukar duk wani matakan da za su ɗauka su kange mutane kar su yadda da kai to yanzu sun hada laifuka guda biyu kafaru wa saddu an sabilillahi sun butace sun ki bin gaskiya kuma sun hana mutane wato kenan su bi gaskiyar to wayannan mutane Allah ce zidnahum azaban fawqa azabi wallahi za mu kara musu azaba akan wata azaba akan azaban da suke da ita suka cancance ta ko kafirai ne eh to ga wutar kafirai su shiga cikin wutar kafirai ko to bayan kun shiga wutar kafirai kuma ku masu kangewa ne ku hana mutane bin Allah ko ta ga wutar masu hana Allah bin Allah don haka sai a ƙara musu azaba wato kenan akan azaba bima kanu yafsuduna saboda abin da suka kasance wato kenan suna yi na fasadi na fasadi Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa azaban da za a kara musu akan azaba a kariba wato kunami ne kunamu ne ake jago kunami yana ne jami'in kunama kunamu ko to kunamu kunamu ne za a tattaro a kawo musu an yabuha kan nakal duwala kan naka liduwal yawa abin nata abin harbin nata mai suna kari karin nata tsawonsa ya kai tsawon dabino gandame mai hakan za ta rika daga shi tana yi wa kansa wa hayyatu misal a anakil ibil akwai kuma macizai su kuma kaurinsu ya kai wuyan raƙumi wa afa'i da kumurce kuma wannan ordinary maciji afa shine kumurci to da kumurce za a tara musu suma ka annaha buktatin ko kamar wato kenan shi ma namijin rakumi an a ce albukt babban namijin rakumi irin mai tozo biyun nan to duka wa'annan za a taro su wato kenan ta daribuhun za su rika abin maciji yana sarar su kunama tana harbi bayan azabar da take cikin wata wata kenan watilka ziyada don haka wannan shine karin da za a musu Allah ke cewa allazina kafaru wa saddu an zabillahi zidnahum azaban fawqal azabi to wannan shine karin bayan wutar akwai maciji bayan macijin akwai kunama kuma kowane irin na wuta ba irin namu na duniya ba wani kwallo ke cewa ai abin da ake nufi da wannan shine ya kurjuna minan nari ila damhari karin azabar da za a yi musu shine za a sa wutan ta yi zafi ta yi zafi ta zafi a daga musu hankali sai kuka su kuka su roƙi Allah suna son a da saurara musu sai a yi kawo ta katuwar bishiya shan ɗame miya mai sanyi ta ci gashi na kuje kukuta sai su fita to idan zan fita kuma sai su zai su shiga cikin wannan inuwar inuwar ita ce ake kiranta zamhariya la yaro na fiya shamsan wala zamhari to zamhari ita ce wannan inuwar ita kuma saboda bala'in sanyinta idan suka shige ta fayubadiru na min shiddati bardiha ila na saboda tsananin tsayin nata za su gudu su koma wutar kuma saboda dukkan dinga sandarewa sun dinga sandarewa sun dinga sandarewa sai ya zama azabar sanyin ma ta zama harin har ma ta fitar a guji za ka ga sun kama hanya sun tafi wutar suna koma ga zace a wannan wutar da ita ce din ne Allah ka rufa mana asiri Allah ka saban da mu a ciki wakil al'amana alma'ana zidna qadata azaban fawqal azabi shine shugabannin kafirci da shugabannin zalunci da shugabannin kowane aikin sabo duk aikin da ake saba wa Allah to shugabannin da suke coordinating abin ko suke jan mutane zuwa ga abin ko suke ɗaurewa gindi a abin ya tabbata to su kuma za su ne za a ba su wannan special ƙarin azaba din akan wato kina azaban da suka abin suka akan normal azaba to za a karin ba su suke coordinating abubuwan ba su suke shirya abubuwan ba saboda ka shi yasa kar mutum ya zama a rayuwarsa ya sanadiyar wani aikin sabo da za a rika yi ya tafiye bari kar ya zama wannan kar ya shugabanci wani abin da za a zama aikin saba wa Allah madaukakin sarki ne ya tafiye bari ya bar wa kansa wato kenan jan ganga a wurin bashi kenan ko yawa bi ma kanu yufsiduna wannan kuma saboda abin da suka kasance suna yi na fasadi yan ce fasadi shine barna ko yawa duk abin da yake barna to kar ka zama daga ciki in ka zama daga ciki to su kenan sai zama barna tun a duniya ma ba ta da kyau balantana ba ta gina ranar lahira kuma babu abin da za a yi barna haka kawai barna ta tafi no crime should be left unpunished a duniya ma haka dokar take balantana kuma a lahira to mu je
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشر للمسلمين الله بارك فيك ذلك ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه يا محمد كتنا رانا da kowace al'umma za mu tayar da mai shaida a kansu shaidan nan kuma zai zama min anfusihim a cikinsu ɗansu wanda suka san shi ya san su ya san yaransu ta yadda in ya faɗi magana za su fahimce ta ba magana wai ba san abin ba sannan kai kuma waje na bika alha'ula shahidan za mu kawo ka waje na bika shahidan alha'ula za mu kawo ka ka zama shaida a wa'annan mutanen su ne al'ummar musulmi kenan ko ko mutanen makka wani zanna alaikar kitaba ta biya da likulli shai sannan kuma mun saukar maka da littafi ya zama mai bayani akan wato kenan ko mai dalla dalla wa hudan wala littafi shiriya ne wa rahmatan kuma jin kai ne wa bushira kuma albishir ne lil muslimina ga mutanen da suka sallama suka mika Allah a madaukakin sarki suka zama wato kenan musulmi dan kaga yanzu anan Allah madaukakin sarki ya ce kowace al'umma zai aika mata da shaida min anfusihim da kansu zuwa shaida kowace al'umma kamar yadda muka bayani a baya gari gari jama'a jama'a kungiya kungiya yare yare kasa kasa da sauransu duk inda kuka hada kwaman abin nan kwaman me ake kiransa tsari to Allah madaukakin sarki zai ta da wani mutum wanda zai zama shaida a cikin zai ma'ana wani mutum wanda zai zo ya aikata gaskiya a lokacin da gaskiyar take da wahala wani mutum da zai zo shi wani aikin alkhairi a lokacin da aikin alkhairi yake da wahala kuma za ku gani da idan ku kuma kuna cewa ba zai yi ba kuma ya yi to kaga wannan ya zama kuma matsala ya zama kuma wallahi zai zama shida akan kuranan tashin alkiyama da suka duba irin corruption din da yake cikin Najeriya nan amma wallahi akwai wanda in suka je aka ba su kuɗi suka je suka yi aiki wani abin ya rage za su yi retrieving dinsa Allah ka ba mu irin wannan zuciyar za su mai da shi treasury ba za su ci ba ta da ka Allah maɗaukacin sarki zai kafa hujja ma mutane wasu malamai suka ce humul anbiya su ne annabawa annabawa su za su ma shaida a kan kowace al'umma yawwa za su zama shuhada ala ummati ko ala umami yawmal qiyama annabawa za su zama shaida akan al'ummomin su ranar tashi a alkiyama bi annahum qad ballagu risalata cewa sun isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko su da shi annabawa za su zama shaida akan mutane wada'auhum ilal iman za su cewa Allah madaukakin sarki sun kira mutane zuwa ga imani mana sun yi ma mutane bayanin addini dalla dalla da haka wannan shine farko abin da wasu malamai suka fassara wannan da shi wa fi kulli zamani shahidin kai kowane zamani kuma ma akwai mai shaida kaga za za mun zai ce ai ba annabawa ko to a wannan zamanin ma akwai kafin mu ma kowane zamani Allah zai kawo shaida wa in lam yakun nabiyan koda wannan wanda zai zama shaida akan wannan bai zama annabi ba amma zai tsaya zai aiki da irin aikin da annabawa suka karantar sannan wannan aiwatar wanda ya a cikin kudin sai ya zama muku wato kenan shida ranar tashin alkiyama oke kai ne kace ba zai yiwu ba eh ba abuja ne ake abin nan kaza kaza ko to a cikin abuja sai a kawo maka wani mai gaskiya mutum daya sai zama hujja a duk mutanen abuja gaba daya ok a nigeria ne ba za a yi kaza kaza kaza ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun samu kanku a cikin irin wannan halin tu aduna allazi alaikum wa tasaluna allah allazi lakum kai kai kokari ka bada haƙƙin da yake kanka ina cewa ta yafi karfin ka ko to shikenan sai ka bar shi haƙƙin ka da ba baka ba kuma sai ka roki Allah madaukakin sarki wato kenan ya abin ya kwata maka don haka aka ce ba lalle ne su zama annabawa ba in ba lalle ne su zama annabawa kuma kaga akwai magana guda biyu magana ta farko shine annahum a'immatul hudatu alladhina hum khulafaul anbiya sune shugabanni masu shiryar da mutane wanda sune halifan annabawa wanda suka dauki da'awar annabawa suka ci gaba da wato kenan yada ta shine wato kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga akwai abubakar halifa ne akwai umar halifa ne akwai to annabi isa yana da hawariyawa ko annabi musa yana da menene ake kiransu wanda suke abin suke suke bin annabi musa mutanen annabi musa na kusa da mutane ba wannan annabi musa yana isa yana da hawariyawa ba ban ji ba rahuban to ruban ma wasu za a samu su ruban za a samu kore a habar wata na ma'ana dai shine waɗanda suka ɗauki saƙon annabawa da gaggawa bayan annabi ya zo za su zama shaida wato kenan akan mutane ko yawwa magana ta biyu kuma yace annahumul ulama'u allazina hafizallahu bihim shara'i anbiya'ihi sune malamai wanda Allah madaukakin sarki da su ne ya kiyaye shari'o'in annabawa annabawa annabawa sun zo da littattafai sun zo da shari'o'i to su sun tsaya sun karanci shari'ar sun karanci littattafan don haka suna karantar da shi da haka ba zai lalace ba kuma suna bayaninsa a mutane to ba zai lalace ba to waɗannan mutanen su zama shaida akan mutane wato kenan ranar tashin alkiyama saboda ai sun faɗa kun ji ko sun karantar sun yi bayani kowa ya ji da kunnansa da wanda ya yadda da wanda bai yadda ba da wanda ya aikata da wanda bai aikata ba a kana ina ai malam wani a garin ku ya karanta kaza kaza kaza yau ba za kuma a faɗi malamin shi didi ta malamin da ya faɗi gaskiyar da ta je kunnanka Allah ba dauki zaki sai ya kafa hujja da shi akan mutane ranar tashin alkiyama Allah ka sa wannan abu ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba kidan kaga akan wannan lam takun fatratun illa wa fiha man yuwahidillah babu wani lokaci da ya taɓa shuɗewa face sai ka samu mai tauhidi sai ka samu mai tauhidi ba wani zamani tun da Allah ya ce fi kulle ummatin ko yawwa Allah madaukaki ce wa yab men wa yawma yab'asu fi kulle ummatin a cikin kowace al'umma babu wani lokaci da zai wuce a zamani sai ka samu wani malami wanda yake kan gaskiya ko wani bawan Allah wanda yake kan gaskiya a cikin wato kenan abin yana iya wata ya ce to zamanin jahiliya fa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san tarihin jahiliya ta laraba ya san akwai wani babban malami da ake kiransa qussu bin sa'adat al-ayali qussu wanda zai zo cikin kasuwar ukaza ya tsaya yana ma mutane wa'azi lokacin ba a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ayyuhan nas man asha mat wa man mata fat wa kullu atin ati laylun dajun wa naharun madun was sama'i dhatu abrajin ya dinga wa'azi ya dinga wa'azi yana mutane a mutane ce mali aqwami yashabuna wa la yarji'un aradu fa aqamu am turuku fa namu yace ah ya yawa ainul aba'i wal ajdad duka yawa duka irin wa'annan abubuwan a cikin zamanin jahiliya kusu bin sa'ad yayi ya rayu haka ya rayu kuma yana ma mutane wa'azi akan kuma wato kenan tauhidi da sauransu akwai wani ana kiransa zaid bin amr ibn nufail zaid bin ibn nufail wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'asu ummatan wahida wahadahu shi shi kadai za a tashe shi al'umma sada shi shi kadai yake gararraba su duk ya sa abin da ake kafirci da kuma shirka da shi ba yadda ya shirka ba ko babu annabi a kusansa kuma yana gaya wa mutane gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar lahira za a tashe shi shi kadai al'ummarsa ba za a san shi a wuta ba yau usu bin sa'ad annabi sarsa ya bada labari ya gaishe mafarki a aljanna shi ma wannan bin wanda ku wanda shi wannan da muke magana akwai ɗansa a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar wannan kokari da yake na neman gaskiya ya mutu kafin gaskiyar ta bayyana ɗansa ya zo ya karbi musulunci a gudan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ɗaya daga cikin goma da aka musu bishara da aljanna ka gani akwai wanda da ake ce masa sade sade shi ma yana daga cikin wanda suke a zamanin jahiliya suna yin wa'azi suna nusar da mutane wato kenan tauhidi a wani lokaci ɗaya ɗaya ko hakan nan irin wannan su zama shaida ga warakatu bin nawfal ko da aka ga annabi sassama ya shiga an masa wahayi ya zo a rikice na na kadin ta ce burin kai ka kun dan bafa ne suka je tace tace masa isma min ibn akika saurari maganar dan dan dan dan dan uwanka nan saurare shi ya fada ya fada ya fada sai ce Allah akbar yace ai malaika jibril ne wanda yake zuwa gurin annabi Musa kuma mutane za su tsangwame ka Allah ya sama ina da rai lokacin da za a kore ka a garin walla zan taimaka maka ya ce ba wanda zai zo da wani abin da ka kaga kenan ya san gaskiya a wani lokacin ita ma kuma ta san ya san gaskiya shi yasa ta dauke shi ta kai shi gurin sa da sauransu kuma daga ji ya ce wannan wahayi ne daga gurin Allah madaukakin sarki to duk ana samun irin wannan wato kenan ana samun irin wayannan abubuwa don haka su wayannan su suke zama hujja ma al'umma to kowace al'umma ta duk lalacewanta sai ka samu wani mutum wanda yake tsaye akan wato kenan gaskiya to wannan shi zai zama shaida a mutane ranar tashin alkiyama da haka fa haula'i wa man kana mithluhum hujjatun ala ahli zamanihim wa shahidun alaihim mutane irin wannan za su zama hujja akan mutanen da suke zamanin su kuma za su zama shaida akan su ranar tashin alkiyama okay kada ganin ba zai yi ba ko okay to ga wani yayi a zamanin sa ba wani ya zaɓa zamaninsa a cikin mutanen garin na akwai wanda aka ce ya rayu a abuja duk lokacin da aka bashi a samin ko menene in ya gama iyaka haƙƙinsa to zai ɗauka sauran zai mai treasury aka yi gama rayuwarsa har allah mu da kwanki zarki kan dukanansa kaga wannan ba ƙaramin shaida ne wato kina cikin akan al'umma ba wallahu ta'ala a'lam sannan inda yake cewa nazzalna alaykal kitaba mun saukar maka wato kenan da littafi ya muhammad tibiyana li kulli shay'in ya zama wato kenan mai bibiya ne mai bayani ne akan ko menene ko kamar yadda yake cewa ma faratna fil kitabi min shay babu abin da muka rage a cikin wannan wannan ayoyi guda biyu wasu suka yi musu wani irin mummunan fahimta tunda Allah ya ce Qur'ani tibiyana li kulli shay'in don haka ba su bukatan komai banda alqur'ani domin zaka je ka nema ga alkur'ani Allah ce tibyanan likulli shay gashi ce ma faratna fi kitabi min shay'in babu abin da muka bari komai yana nan a cikin littafin Allah kuma hakan din ne ko yawa amma kuma sun yi masa wani irin fahimta don haka sai su watsar ba su da hadisi in ka kawo maganan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa fi bi ayi hadisin ba'da huyuminuna ko fa bi ayi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun wani hadisi kuma za ku yarda da shi bayan ga Allah ga littafin Allah to shi ka zaka alqur'ani sun manta da cewa qur'anin yake cewa anzalna alayka dhikra litubayyana lin-nasi yawwa ko ma anzalna alayka kitaba illa litubayyana lin-nasi ba ma kuma kada littafin sai da runka ma mutane bayani to ta ina zai bayani in dai zai bayani ko bayani kai maganar sa ce yawwa saboda haka kenan ashe yanzu da aka ce komai yana cikin littafi bayanin sa yana cikin littafi haka ne bayanin alkur'ani ya ce annabi sarsarar ya ma mutane bayani don haka yanzu bayanan da annabi sarsarar zai suma suna daga cikin shiriyar alkur'ani haka ne annabi sarsarar ya ke cewa alaikum bi sunnati wa sunnatin kulafa urashi don haka yanzu bayanan kulafa urashi dina ya dawo cikin ina cikin littafi ya dawo cikin littafin allah madaukakin sarki sannan ƙur'ani yake cewa walau rudduhu ila rasuli wa ila ulul amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum in ma atsala ta rikirkice da za su dauki wannan su mai da ita zuwa ga annabi da malaman cikin su to waɗanda suke malaman za su gane da za a yi istinbadin hukuncin don haka hukunci zai dawo cikin ina ƙur'ani wanda malamai suka yi haka ne saboda malamai sun yi bayanin sun za su ga abin za su auna shi don haka wani daga cikin sahabbai yake cewa wallahi babu abin da zan sa a gaba sai na nemi dalilin sa cikin alkur'ani kuma ban taba karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam har sai na gano hujjar sa a cikin alkur'ani saboda masdar din sa zai koma shine a wata kina alkur'ani duk wani aiki da zan yi a duniyan nan sai na yi kokari na dawo da hukuncinsa cikin alkur'ani kaga kenan yanzu duk abin da zai yana neman bayani a gurin alkur'ani in ya ji annabi sasa ya faɗi magana ya tabbatar daga alkur'ani take wata ran zai abin da sa haka ne an ce wani mutum ya taɓa da wata tambaya wani abu ya rikice masa ya rasa inda zai ya rasa inda zai zai tambayi imam shafi imam shafi ya ce masa aga ba cikin alkur'ani yana cikin alkur'ani ya karanta daga bakar zuwa nasi ya karanta daga bakar ya ce ni wallahi na kasa ganowa na ga kasa ganowa sai ya ce masa to ba ka gani inda allah maɗaukakin sarki yake magana a kan sunamu wani ayi wanda suke magana a kan menene ɗin malamai malamai sun haɗu a kan abu mai ake kira ijima'i ne ko menene eh eh aha bayan tana za ta fi shayin ba wannan nake so ba wanda take magana ne waman yushaƙi Allah wa rasulahu wala kama alladina anama Allah alaihi in ko menene ne waman yudi Allah wa rasulahu wala kama alladina anama ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون بعض الدم har yanzu. ranar ayan da imamu shafi ya kafa istidlali da ita akan wato kenan ijma'i wayar tabi gaira sabilil mu'minina tawwa Allahu akbar wa man minane wa man yushaqiq Allah war rasula oh wa man yushaqiq rasula min ba da ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla to kaga anan ghayra sabilil mu'minina ta zama menene ijma'i na malama wanda ya bi wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gaskiya ta zo masa yanzu mun gama da annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya da ta zo masa sai ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi wata hanya wadda ba ta mu'minai ba kenan a kowane lokaci kowane zamani muminai akwai hanyar da suke bi to kai sai kace ba za ka shiga cikin su ba to ni wallahi ma to wallah ba ka koma can ba sai a barka da wayancan din ku tafi sai karshen ta ne wani sulihi jahannam sadaka kowane zamani akwai muminai kuma suna nan a kadan haka ne sallallahu alaihi yake cewa al'umma ta ba za ta taba ijma'i akan bata ba sannan yake cewa ko babu lokacin da wato kenan a cikin al'ummata ba za a samu lata zalu tsaye fito min ummati zahiri na alal haq babu lokacin da wata da a cikin al'ummata ce 100 bisa 100 sun bata a sai an samu wa'in suna kan gaskiya suna kuma wato kenan kwatantawa to abinda suke kwatantawa nan duka yana komawa zuwa ga mai littafin Allah madaukakin sarki don haka yanzu kenan an ce mafarat na fi kitabi ko kuma Allah ya ce wa nazalna alaikal kitaba tibyana likulli shay'in to wannan duk bayanansu suna ciki domin Allah madaukakin sarki ya tsara tsarin sa yanda gida mu ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrama shi da alqur'ani wannan ayat alqur'ani kan maganan Allah ne to sai ya karrama shi da bayanan sa yace kaje kai musu bayani sai ya karrama sahabbai da cewa ku dauki maganganun annabi ku je ku yada ya karrama tabiya ku dauki maganganun sahabbai da na annabi ku je ku yada ya karrama wanda suka biya su haka nan ya yi fasin don abun daraja daraja kwanan nan wani ta mai ina larabawa suke kome na addini sai a can mutanen iran ne mutanen iran ne su siba waihi ai ba ba larabe ba ne su wane ne ba ba larabe ba ne wanda fusu bukari ai du iran ne su a yi a dakata na addinin nan allah madaukakin sarki ya sauko shi a kowa da kowa ne sannan kuma ya ce a hum ya suna rahmata rabbi su da suka raba rahama wani da kan ce a a na hannu kasan na bayanan kuma ishitun don haka allah shi ya raba rahamansa kamar yadda ya saukar musu da annabi a larabawa ya ba su littafi ba larabe sai su ma waɗanda ba larabawa ba sai ya fasin sai ka an sa wani malami a nan wani malami a can wani malami a can wani ya rubutu littafi a can wani ya ce hakan nan allah ya yi na da musu hata a najeriya nan namu akwai malamin da ya rubuta littafi iya usuna wadda mutanen waje suke bukatansa kanin shi usman ya rubuta littafi hisin rasim wanda duk duniya in kaje ka babu yadda za a yi arena masa akan wannan ko misira kaje ka da wannan littafi haka allah maɗaukacin sarki yake rarraba rahamansa a ko'ina a kowane gari za ka samu allah ya ba su ko wani malamin nahau ko wani malamin tafsir ko wani malamin alkur'ani za ka ga kuma malaman sun yi rubuce-rubuce ko ina dan gutsura musu gwargwadon nasu a dan gutsura musu gwargwadon nasu san da haka Allah murgi ce kana magana sibai ni waye malamin sibai wai hinne ka ba Khalil bin Ahmad bane Khalil bin Ahmad ba balarabe bane zunzurutun balarabe ba na ce su sibai wai hinka na hawo yayi ko cikin littafin sai rubuta ana ce alkitab ne to bayan nan Khalil bin Ahmad ya rubuta al'ain ko mujalladi nawa mujalladi wajen 28 kowane mujalladi ya fi girman wannan alkur'ani mujalladi malamin nasa kuma kana magana abin da ya bar gurin kalil ya tafi waje yana karanta da nahau sai Allah ya bawa kalil ilmul arus sai ya sake dawowa bayan Allah ya bashi ilmul hadith Allah ya bashi ilmul ma'ajim don shine na farko da ya fara rubuta encyclopedia a duniya wannan kitabul aini din saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsara rahamarsa yadda ya ga dama ya ba larabawa ya ba wanda bai ba larabawa ba mun gane wannan saboda haka duk wanda kuma in ka tattara su suna kokarin su yi abin da zai kare da wanda suka kirkiro balaga da wanda suka kirkiro nahwu da wanda suka kirkiro ilmul ma'ajib don da suka ga ilmul arud duk waɗannan kaza suna hidima ne a me a alqur'ani don haka tibyanan li kulli shay'in din nan ya shafi duk inda Allah madaukakin sarki ya watsa ilimin addinin musulunci da kuma wanda suka rike abun suke kokarin wato kenan kiyaye shi wallahu ta'ala alam inna Allah na wa hudan sannan littafin Allah nan wato kenan shiriya ne wa rahmatan kuma jin kai ne wa bushra kuma albishir ne lil muslimina ga wato kenan musulmi wanda suka sallama suka mika wuya to muje إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله مدوكاكي sarki إن الله تبس lalle Allah madaukakin sarki ya amur bil adal yana yin umarni da ai adalci a rayuwa a koma menene wal ihsan sannan kuma da kyautai wa ita izul qurba yana umarni a ba wato kenan dangi na kusa a taimaka musu wayar ha alfasha sannan ya hana aikin alfasha ya hana aikin munkari ya hana kuma wato kenan zalunci shine albagai kuma wannan ba komai bane dan yi muku wa'azi ne la'allakum tazakkaruna ko fa dauki wato kenan gargadi yanzu idan ka duba inda Allah yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah madaukakin sarki yana umarni wato kenan da adalci da wato kenan ihsani Usman bin Mas'un ai musa Usman bin Mas'un ko wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu izini mu je mu fiye kan mu saboda mu rika kwana muna sallah muna ini muna azumi eh zama ba ruwan mu da mata ba ruwan mu da abinci tsabar zuhudu lokacin da ya wannan Usman bin Mas'un saboda tsananin sallar da yake matar da ya sauka a gidanta bayan ya hijira a Madina mutumin Makka ne sai ki ce wallahi da ka san mala'ika haka nake ganin sa a wajen ibada don haka da mutum ki ce shahadati alaika ni shaidan da na maka ni shaidan da na maka lagad akramaka Allah hakika Allah ya mutunta ka wallahi lokacin ba a saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyin ba don haka sai ke cewa a'a ni ina manzon Allah ni ma ban san abin da zai faru da ni da lahira sai dai muna masa kyakkyawan zato daga baya sai Allah madaukakin sarki ya bashi garanti shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba masala ai to kaga wannan Usman bin Mas'ud din yake cewa lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan ayan ta sauka inna allaha ya'muru bil adli wa ihsani ko qara'atuha ala ali bin abi talib sai na ji na samu sayyidina ali bin abi talib to aya fa ta sauka aya kuma mai girma sai na karanta masa fa ta'ajjaba sai abin ya bashi mamaki irin balagan da take cikin wannan aya abin ya bashi mamaki sai yake cewa ya ali galib ittabi'u tuflihu ya ku kabilan banu galib larabawa kenan gawa da wallahi ku bi za ku rabauta wannan irin makarimul akhlaq da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi a karkashin wannan ayat ni na gama sallamawa kawai cin nasara a rayuwar dan adam ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi yace na rantsa muku da Allah inna Allah arsala arsalahu li ya'murakum bi makarimul akhlaq Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya karantar da ku makarimul akhlaq shine kyawawan halaye kyawawan hali kuma shine da kyawawan ɗabi'u shine yake zaune da al'umma zaman lafiya shi yake sa kuma al'umma wata ke ta ci gaba tunda babu wanda yake tunanin ya cuci dan uwansa babu kuma wanda yake tunanin ya dakile dan uwansa babu kuma wanda yake kyashin dan uwansa ya tashi sama kaga wata al'umma za ta tafi kenan a cikin wani hadisi yake cewa inna ba dalibin lamma qila lahu lokacin da aka sai ma abu dalib bai abu dalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ko mafi sayyidina ali da aka ce masa inna ibn akika za'ama anna allah anzala alaihi inna allah ya amur bil adl wal ihsan aka da aka ce to dan dan uwanka nan dan dan kanin ka kenan ko dan kanin ka nan wai yana da an sauka masa da wata aya ce wani aya ne sai karanta musu suka karanta masa inna allah ya amur bil adl wal ihsan har zuwa wato kenan karshen ayar da kara sai ce ittabi'u ibn akhi jama'a wannan dan dan wannan ku bishi wallahi har yake cewa la yakunan fi bihi sha'anun ko wani sha'ani zai faru dangane da lamarinsa ku bishi kawai ko wallahi innahu la ya'muru illa bi mahasin al-akhlaq wallahi baya umarni face da kyawawan halaye kyawawan dabi'a da mutunci wato kenan a rayuwa ikrima ibn abi jahl yake cewa na eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa walid dan mugira ɗaya daga cikin manya-manyan kafiran Makka wanda suka yi gaba ta fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa inna allaha ya amur bil adali wal ihsan har ya zuwa karshen aya ko sai yake cewa kai ya kai dan dan uwana aid dan Allah sake karanta mai har ne fa mai gaba yace dan Allah sake karanta mai wannan aya inna allaha ya amur bil adali fa ada alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake maimaita sake karanta masa sai ce wallahi inna lahu la halawa ce abinda kake kanta zaƙinsa nake ji wallahi tallahi a cikin zuciyata la halawa ba daga naka samu alawa ba eh balarabe ce halawa mu wace alawa a shi gida ba yace wannan abu da kake kanta zaƙinsa nake ji wa ina alaihi la talawa sannan kuma yana da ɗaukan hankali wa inna aslahu la murik tushensa kuma wato kenan yana bubbugo ganye mai kyau wato abin sha'awa ko reshen wa alahu la muthbir samansa kuma 'ya'yan itaciya ne kawai sai da ayaga a duka ce kawai an gama komai da komai ga mutane kenan balaga ne yake cewa wannan abu ne wanda ke farkonsa tsakiyarsa ko ina dinsa wato kenan alkhairi ne kawai buna ne wa ma huwa bi qawli basharin yace kuma wallahi wannan ba maganar mutum bane muhammadu kai kake karantawa wallahi na yadda wani magana ba maganan mutum bane ba maganan mutum bane ba maganan mutum bane to saboda haka kaga akwai abin mamaki kuma usman bin mazun yake cewa an karanta wa sayyidina usmanu sayyidina usmanu na mufa wannan aya sai yake cewa ma asalamta ibtida'an a usman bin mas'ud sorry ba sayyidina usman ba usman bin mas'ud yake cewa ma aslamtu ibtida'an illa haya amir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta nazalat hadhihi al-aya ni na musulunta ne amma wallahi asalin musulunta ta ba na musulunta ne cikakken musulunci ba ina jin kunyan annabi ne akwai mutunci na karshe tsakanina da shi kuma na yarda da komai nasa saboda haka kuma a ce ya zo da abu na alheri ban karba ba shi yasa na karba kawai har sai ran da an karanta min wannan aya din da aka karanta min ita da na ji ta kawai sai na sallama kawai a cikin zuciyata yanzu ba wai don kunya sa nake musulunta ba kenan kan wa ana inda ina gurin sa aka karanta aka karanta ayan fastaqarra al-imanu fi qalbi sai imani ya tabbata a cikin wato kenan asalin zukata wa qara'atuha sai na je na karanta ta a walid bin magira sannan sai sake maimaita waccan magana da wali minu gira wato kenan yayi don haka kenan kaga akwai hikima da balaga wanda balarabe da ya san larabci zai iya fahimtar ta kaga wanda fi kowa gaba da annabi sallallahu alaihi zai yabi abin ya ce kuma ya yadda ba magana abin nan bane wanda kuma ya musulunta dan nauyi ya ce yanzu kan ya sallama yanzu wallahi ba dan nauyi ba ya fahimci wato kenan gaskiyar alqur'ani shi yasa wato kenan ya musulunta saboda haka wannan aya da take umarni guda uku ta dauka ta zo da shi da kuma hani guda uku watakilin ba karamin balaga ne a cikin ta ba to yanzu muna lokacin na mafasara su? na bu lokaci to shi kenan za mu dakata a nan gobe in allah maɗaukakin sarki a lokacin ya cika ko? gobe in allah maɗaukakin sarki ya zo sai mu ji yadda bayanin watakilin wayanan abubuwa guda shida suke umarni guda uku da kuma wata kenan hani guda uku da suke cikin wani aya yanzu dai mun samu tudda shi akan ayar ko aya ce guda daya amma abin da ke cikin ta akwai abin mamaki to masha Allah